بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين yau sha shida ga watan rabi'un al'awwal shekara ta dubu ɗaya da ɗari da arba'in da takwas wanda ya yi da ashirin da tara ga watan august dubu da ashirin da shida miladiya ana majalisi namu yau asabar da muke karatu cikin littattafai na wato tauhidi da aƙida da kuma mutabatu sunna da kuma raqa'iq za mu yi littafin kitabun tauhid na muhammad dan abdul wahab da za mu tashi في مسائل فائدة والواجب لي هذا اوكي تو babu mata fi kuhaniku fiye masa'ila cikin babu akwai matsaloli al'ula na farko أنه لا يستمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن shine wato ba zai yi a samu wato a samu a cikin zuciyar mutum ba an samu tarayya tsakanin gazgata matsafi tare da kuma imani da qur'ani ko da imani da qur'ani shi kuma imani da matsafin ya saraya ya kwaranyu ko baka imani da matsafi shi kuma imani da qur'ani shi kuma shi ma ya sarayu الثانية نبي التصريح بأنه كفر كم قرر an faɗi cewa kafirci ne wannan kafirci ne imani da malafi kace fa saddaqa wa ma yaqulu wa qala kafara ma unzila ala muhammad sai dai abin ya tafsiri kamar da kuka sani a salisa na uku zikiru man tukuhina lahu ambatan wanda shi tsafin aka masa shi tsafin aka masa shi kansa shi ace laysa minna man tayyara tayyara lahu aw takahana aw tukuhida lahu ba cikin wanda suke bin koyarwar addinin musulunci al-khamisa na biyar ذكر ما سحر له a zikirin man ta tsayyara lahu an batan wanda aka mashi canfi wani abu ne da bai ya faru da shi sai je gaya ba wani sai fasara mashi dama kuma barki kasan ba kowa ya fasara ba sai fasara mashi ci ai canfi ai canfa kaza ne kawai da wannan shi ma darbu ne na tsafi canfi asalinsa dama tsafi asalinsa galibi ai canfi yake farawa asalin canfi ai za ba tsafi ne ba amma shaidanu suna mai da shi ya zama tsafin kamar yadda shi wannan rubutun ramin da suke wannan buga kasan da suke ba wai wani abu ne ba theory nazariya ce kawai gib gib gib ne a yi wani biyu biyu biyu a ringa kashewa a lissafi shi abin da suke kenan ba na ba ba shi yana alaka da wai yayi ko bai ba haka da malin wai wai abin da wai kuke gani a wasan kwaikwayo kawai ya yi haka ya haka diya wani leƙa wani allo wani abu ƙarya ne ba wani abu ne ba shi ne ba a da nike wannan kawai ba wani na ba bayan za a yi kawai haka ni ne haka kyan da ya kunu ne haka kyan da ya kashe ka ce wai to kai yi mana ni ma yi mana shi kuma ka ni ma yi dan ya kata wani incantation sa wasu su kullun ka kawai haka ya faru ba zai ba sai dan azumi ke yi to amma wannan shi ne asalin bawa ba na tsafa ga wanda ya fara wannan su azumi ba su shi ba ko masu bautan masu bautan wannan gumaka in ka je ka tambaye za su gaya maka suka aje sacrifice din su su qurban din su suka aje za ga daga baya ana kwashewa ajannu na kwashewa bahaushe na cewa tsafi sirrin mai shi a sadisa na shida zikiru man ta'allama abajad ambatan wato munin aikin wanda ya je ya koyo ilimin bugun kasa ilimin taurari shine abajad ilimin wani taurarin da na kidaya na ramli taraki السادس السابع على بقي ذكر الفرق بين الكاهن والعراف أنبتا بمبنش tsakanin الكاهن da العراف malamai da yawa sun yi tattauna akan bambanci al-baghawi yana cewa al-arraf shine wanda ke da awasanin gaibi ibn taymiya ya ce al-arraf ismul lil-kahin yana ganin shi suna ne guda daya wal munajji war ramman wa nahwihi mimman yatakallamu fi ma'rifati al-umur bi hadhihi turuq duk wanda yake jin cewa yake magana cewa shi ya san yana sanin gaibi ta hanyar waɗannan abubuwa to shine al-arraf al-kahin kuma shine matsafi wanda zai yi maka zafi babu ma ja'a fi nushrati babi zai yi magana akan an-nushra annushara a shi ne kamar rukuya da muke faɗa mu yanzu ko kuma kwance tsafi ilimin kuɗa wato kwance tsafi shi ne annushara ko mu ce rukuya mu ce rukuya rukuya zai zama wato duk abin da kake da ko da saiwa da sassaƙe wani mutum bai da lafiya ko yana wani abu da saiwa da sassaƙe wani lokaci ko kuma kamar zama da tsafin kake yi zan da ana kira shi wato annushara shi aikin shi ana kira ake at-tanshir ana kira shi at-tanshir li'annahu yunashsharu an al-marid ana ana cire wannan da din yunashsharu da an an al-marid ana ayuzalu izalatu da an al-marid ka busar da wato wannan cutar daga shi wanda ma mutum shine wato annushra din to zali an wasu lalace annushra magana mafi inganci akwai wanda ke bangaren halal ya halatta akwai wanda ke bangaren haram bai halatta ba za mu yi magana akan nasoshi da aka kawo wanda manzo Allah yake cewa bai da kar ayi da ana magana bangaren haram din wanda yanzu abubuwa da yawa sun shiga galibi yanzu masu wanda suka fi kowa ci ci da wannan harkar yanzu su ne kuma wanda suke za ka ga sun buɗe islamic council da sai su ɗige lallun na birge mu da ke mugayen mutane ne galibi yanzu kuma sun shiga yan siyasa yanzu sun shiga yan siyasa da suna sunna fa kuna zuwa kuna mun mutane tsafi tsafi su galibi masu na gida masu ɗan ba da magungunan nan mutane ne iri uku masu irin wannan sai wanda za ga sun je mata sun je ko gidan asibiti ko wani abu sun je mata sun je sun zauna musu ai kai daga gaga yadda aka zauna kaza ba lafiya ba galibi ba lafiya ake ake ake ake barewa ba to akwai wanda su sun haɗa tsakanin wato mai kyau da baragurbi sun haɗe sun garwaya to wani lokaci yaro da fitsari mace yaro bai kaza ba yaro ba girma yaro kaza ya kaza kaza da yankon su ce a mu wani magani muke bayarwa kawai na gargajiyar da muke bayarwa ka kaga an sani kawai kaga aka tafi da za a zo a ce ga fatiha ba ka zuba ba da fatiha yanzu a karanta ba ruwan mutane da a kasar nan galibi din irin wannan maganin in ka zo da shi in ba ka zo da magana fatiha ba za ka karba ba sai za ka sai zama sai dole sai na hagara waya da shi za ka ga masu dan wannan masu sai da maguna da abu ana ga yana kawo yana kawo hadisan da baka a wajen shi ba ka kake jin su za ka ji ta kawo wa Allah ya ce kaza Allah ya ce kaza ba Allah ya ce kaza abin sa shi ba zan da ke wada ba to galibi ta haka za ka ko za ci za ka dauki maganin sai ka ɗauka da wani haka in ka haka shine shine wannan lam alif lam lam hakuri da haka zaka ɗauki maganin wai saboda ka wai ka dauki tabarrake sunan Allah ko kuma wasu abubuwa haka zaka suna yi galibi waɗannan abubuwan baka raba su da ɗan matsaloli amma idan ka fahimci cewa wannan iyan shi maganin kenan in ka buƙaci irin wannan maganin ba laifi ka je ka karba amma dai duk wannan sakulan ka masa kayan sa dai shirmansa ne kawai wanda wanda kuma daga baya suka biya da tsafin kuma daga to in ka an kun kin zo in maganin magani ne ta yana ta sanya ya tsako ya baki in kuma ba magani bane kuma haka kuma ko ya ga alama zai ci kudin ki kuma ya ci gaba cin kudin ki ya ce ai wani bija jini da dake sai a sa miki wani wani tunanin mu da suke kira ko me ana sawa sai ta ce sai ta su ne kin gani shine shine an gashi nan da ba an ga maka gomi ne in ka je ka shaka za ka kwana biya ba ko za ka kwana biya ba amma wanda ka shaka sai ka suma da ana sawa ta suma akwai abin da in suka sa maka kana sa maka zaka fara kamar zaka fara wani juwa in ta kama ka zaka fara wasu maganganu kuma ba yi da sauransu shedanu ne da abin da ba yake bata wanda rai shine yanzu zaka yan siyasa a wanda suke son addini sai suka je suka zama wanda suke ganin cewa sun nasu da gemu kuma masha Allah yana kanta Qur'ani muzawwid yana kanta da Qur'ani sai shiga wannan harkar shi ma tunda mun sai yanzu sadai ba samu kuɗi sai duk hanyar samun kuɗi ne ma suke yanzu to shi kenan kawai yasa suka fara bude mashi lerori saboda suna ganin wani sunna yake yi ƙarya yake kuma ba sunan da yake yi dan damfara ne sosai balaka ku ba hankali ƙarai da gaske a ba hankali duk wani wanda ya gani ya ce ai na halin sunna ne yake yi ba wani sunna ku je ku gani ya san sunna tukuna galibi suna cikin ba wallahi galibin su ba sa muku na muku na mawakaci da sai in ce muku kashi kashi 99 wallahi ba daidai suke ba da wuya ka samu mai bada wannan magani ya san tabiyi shi fa ba a zuwa harkan nan da yake da alaƙar sanin gaibi annushira idan idan matsalan ta wato magunguna ne misali an sami an sami malnutrition ya bai samu abinci yadda ya kamata ba to akwai wasu abubuwa da aka hada mashi nan da nan zai compensate zai jirwaye masa wannan abin da ya rasa to in wannan ya bayar da kaga ba matsala wannan wani magani ne mujarrab to amma abin da alakar ajani ajani wani abu ne gaibi to ba ka zuwa ka ce ga maganinsa sai ka da abu ta tabbaci ko dai ya zama tabbacin abin da yake kana da wahayi ne ko kuma abin da gashi an gwada an gwada an gwada an gwada an ga yayi a riga a yau da gobe an san cewa akwai wasu dabbobi da ba san wasu abubuwa ko mu da ai ba ma son bayan tafalluwa maciji an fahimci cewa akwai wani akwai wata fulawa da baya santa wata fure da baya so wani fure da baya so in dai ka sa ta miji shi ba zai zo ba idan jarrabawa kuma jarrabawa ne ya yi gangami ba wai kai kadai ba aka tabbatar cewa dan wasu malamai sun ce jarrabawan su su ba su babu shi a harkar magana cin aljanu malamin mu shekana muhammad sani umar yana ya karkata ma wani ra'ayin shi ma amma dai magana fi inganci akwai akwai wanda za ka gani kamar macizai ne ko su dabbobi akwai abin da aka san cewa da zaran kasa ba su zauna ba to in aka tabbatar ba ga wani zai baka tare ka bibila ba ina je tabbatar ba tabbatar ba to amma dai an riga an san cewa wato kamar yadda su ma in ka je ka ce asibiti mahaukata in sun samu mai aljanu ba wani abu sai samu sun samu shokin din nan shikenan sai aljanu ya gudu dole shine a yi a ruwa shokin wasa ne aljanu ya taka wuta aljanu sannan shi ma in ya sai sai a zuwa ce ai gashi yayi da kan shokin din ko wasu abubuwa ita ai dole yayi mana dole yayi jiki ne yayi jiki ne shi ba wani abu ba to haka in a ce wasu sanyi saiwa da saka sai suke aka samu shi ma ga yana irin wannan babu laifi ana iya yi amma dai a samu mai tawhidi kware da gaske a samu mai tawhidi galibi abubuwa na turarawa na ni ba na gamsuwa da su sosai ko wani turare turarawa na turarawa na iya hayaki ko kuma abu da a ce ka ringa sawa koyaushe wannan ni ban ci faida da shi ba amma dai shi ma wannan yana buƙatar aje a bincika a gani sosai in bangare in bangaren kamar yadda ake sa ma maciji ne shi ma in ya gani ya tafi ta ma aljanu wasu jinsin macizan ne su ma shi kenan babu laifi kamar mala'iku ne yayin da mutum da yake sai ya kore su shi ne ya dinga ba'asi za su tafi ya dinga saban Allah ya dinga cin tafalluwa ba su ya zama da shi ba ya dinga wato yawan zama cikin najasa ko cikin kari karami kowa ba malaiku mun rahama ba zuwa da shi ba da zuwa haka aljanna su yayi sai ka kai wannan in akwai abin aka jarraba aka tabbatar malamai suka ce wannan mujarrab ne wannan babu laifi ba wannan kuma ba cikin kuma surkulle kamar da wasu daga cikin zafin suna kuma suke faɗa irin su yan asar suna hamid al-fiqi wanda ya tayi yin wannan wajen akabin naku ya ringa bai cikin sabi da biya raddi in kai kan wasu abubuwa irin wannan har al'allama ahmad shakir kace da in da biya da kake kake kaitawa kenan har suka da saba sabani san gaske akai ba akai banda shi za a ga su dauki malamu wani ba su inkara aljanna duk wani abubuwa suna inkari suna ganin kamar wannan wani surkulle ne kuma sabuwa su ba surkulle bane gaskiya in baka sani ba baka tuhura abin da baka sani ba shi wani taba harkar akwai wanda za ga an da wasu ana wa sa ka ta bismillah kowane an karo wajen batin sai a dan kona maka sun a kona maka biya na kona maka wannan shi ba shi da asali bukaye suka bayar asali bukaye ne suka bayar ba wani abu malamu suna yi na gida to in ga suna yi kawai ɗaya daga cikin ɗabi ne bai sani ba ne shi makyale shi bai sani ba babu ma ja a fi nushir babu zai magana kan abin da yake magana kan nushira a an jabir hadisi daga jabir an da rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nushira an tabi maza Allah kami da nushira a kala sai maza Allah ta hiya min amal shaitan wannan yana daga cikin aikin shaitan maza ka ga nan daga baki ne ita aikin rukuyan masu ya haramta ta ga baki da haka da zo a cikin wannan hadisin rawahu ahmad imam ahmad ya ruwaito bi sanadin jayyid sanadi wanda yake jayyid mai kyau dumala to um wannan isnadin sa yana ruwaitowa ta hanyar Abdullah Sanani ta hanyar Abdullah Sanani daga wannan ibn Ma'qil al-Yamani daga Wahab ibn Munabbih daga Abu Hurairah daga Jabir ibn Abdullah daga Jabir ibn Abdullah wannan isnadin sahihi ne da ma ce isnadin sahihin da yafi watakila shi yawancin ibn ma'aqil din ne yake yake al-hafiz ya ce mishi ya ce mishi wato saduq ne amma magana ce kace fika ne imamu ahmad imamu ibn ma'in duk sun wasa shi da raka isnadin sa sadin sai magana nan da yace hiya min amal shay'a daga cikin aikin shaydan al-nushra wasu daga cikin malamai sun ce duk wata rukuya kaga magana ya haramta da wannan ba ba haka bai ke ba wannan min amal shay'a magana yana magana ne akan aikin jahiliya na al-nushra da suke a baya magana yake cewa wani aikin shaidan ne ba yana magana akan dukkan aikin ruqya ba domin magana ya zo a cikin hadisi ya ce la ba sa bi ruqya bi ruqa la ba sa bi ruqya ma lam takun shirka babu laifi ana iya ruqya mutakar babu shirka magana kuma cikin sahabban sa ba wasu ne sun kanta ba wani fatiha ba ce wa ma yudrika annaha ruqya ko da kaga shi wanda akwai akwai wanda ya halta kenan magana shi da kansa ba yana kanta ma kansa da aka mishi sai yi ba kanta wato ula uzai ba shi kaga da ana karantawa saboda ba kowanne ne ya haramta ba wannan ce hiya min amali shaytan ya kamata ka fahimci cewa an tambaye shi ne akan annushul ma'huda fi zamani nushun da take ita aka saba sani a zamanin sa annushra ba ana magana jinsin nushra ba ana magana wannan lil ahad dhihni ne lil ahad dhihni al ma'hud al ma'ruf shine annushra al ma'huda wacce aka sani ba ana magana kowace irin wato ruqya ko nushra din ba رواه احمد بسند جيد وابو داود ابو داود وقال يتي كما سئل احمد عنها an tambayi Ahmad akan akan wato annushra fa qala sai ce ibn mas'ud ya karau hadha kullahu ibn mas'ud yana kin wannan irin wannan ru'yan baki daya ma shi shi wa sai su malamai sun ce babu Abdullahi dan Mas'ud kamar baya san duka kowane irin ru'ya ba zai babu babu Abdullahi dan Mas'ud sai dai kamar yana magana irin ta manzo Allah shi ba yana magana akan ru'yan da ya sani ne na jahiliya ba ba yana magana ula uzai ba ula uzai ga shi ana cewa ula udu ula udu ai ru'yan ce ita ma ba shi ana karantawa abdullahi dan musu ko shakka babu zai bi ba zai ce baya son wannan ba to haka wannan shi ma ita ce magana da Imam Ahmad da yake magana yake kai towa a to mu tsaya nan to ba mu tsaya nan akwai abu da ake kai tare Imam Ahmad shi ma na cewa idan misali mutum ayar da amushi tsafi ya halta kwanta tsafi da tsafi suke cewa Imam Ahmad yayi kamar ya tara kusi wannan wannan kuskure aka Imam Ahmad kamar da gashi zamu zo makaranta shi ma Imam Abdullahi Sa'id ibn Sa'id kuskure aka masa Imam Ahmad ba nake magana ba in insha Allah muka zo satin da zuwa sai mun tattauna kan wannan masala ana iya kwanta sihiri da sihiri ba a iya kwanta sihiri da sihiri wannan ba ba a ce abin da yake daidai insha Allah ba a kwanta sihiri da sihiri ana kwance sihiri a sihiri da abin da yake ya zama ya halatta ba da abin da bai halitta ba muka zo shahada sai fata wannan masalar shi na'am sai usul suna rayuwa wa Ahmad ibn Hanbal muna magana akan bau awal ya yi mana magana akan wato والصبر والطاعة للأمير وأمير المؤمن للأئمة وأمير المؤمن البر والفاجر ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين من دي سامو لا ينفع أبونا كما تبا وما دي من أنت أبا كرم زمان أبونا با mun yi magana cewa a wajen malamai ijma'i ne cewa wannan wajibi ne al'umma ta samu shugaba dole ta samu alwazi dole ta samu al'amir wallahi dole ta sami wanda yake yuktasamu ilaihi wanda ana aka yi husuma za a je wajensa ya yanke gadama saboda haka wannan ya zama wajibi a shari'a kuma sau da dama mutala Allah ta'ala yakan sa annabawa suke yin wannan da abin da yake musu na wahayi da kuma ilimi kuma ba su ba to sai wanda zai zama ya tsaye da irin tsayuwa irin tasu ubangiji kun yana cewa ina ja'alnaka khalifatan ina ga ma nabi dauda ya dauda ina ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nas bil haqq mun sanya ka wato khalifa a ban kasa khalifa ba ana magana khalifa ubangiji ba kamar da da yawa wasu malamai ke faɗi ana ibn jari ba bai shi ma wannan shine fahimtar sa amma abin da ake magana shine wanda yake zai zama mayau zai zama ya mai ya mai kasa ta fuskar raya ta mai raya kasa ai da can ba muke raya kasa ba yan adam daga baya sai muka mai muka mai gurbin wanda su aka zama an halakar da su sannan kuma mu din ma al'umma ne wasu na mai wasu wasu na mai wasu da aka ce kulafa to lafzul khilafa wannan shine lafazin asali a shari'a lafazin khilafa a ce duk wanda zai zama al'amir wallahi ya zama khalifa ne wannan shine lafazin asali shine lafazin da aka ga aka ba annabi adam shi kansa lafazin khilafa aka ba annabi adam ba ba shi lafazin amir ba ba ba shi lafazin wato sultan ba an ba shi lafazin khalifa ne ta fi ka ce amir ko sultan wannan shi ne lafazin kuma da ɗaga daga Allah ya zaɓen ma ya zaɓen ma wato su kansa khalifominsa ce alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'i ar-rashidin khilafatun nubuwa 30 sana kaga sai ya zaɓi lafazin khalifa sai dai kawai abin da ya faru bayan abubakar ya kuma ga Allah shi ana kan khalifatar rasulillah to ya zama da kuma bayan abubuwan ya hau sai zama khalifatu khalifatu rasulillah zai tsawo sai aka ba ta aka kuma cewa abil mu'minin wannan da kuma kaga babu laifi amma dai abin da shi ma abil mu'minin ke yi khilafa yake yi abin da yake shi ne al-hukmu bainan nasi bil haqqi fahkum bainan nasi bil haqqi aka ce to yana shi ma abin da yake yana hukunci ne da gaskiya a sai haka wannan shi ne abin da yake a shari'a mu a shari'a musulunci da zaben khalifa da ake yi ana zaba ne ta fuskan wato bayir sanannu wanda za mu zo mu magana insha Allah yanda abin ke gudana ta istikhlafi ake yi a cewa da kalmar shugaba ko zaɓe ne irin wannan a galibi mutane sun hada abin sosai galibi mun tashi ne da wato da tsari ba da musulunci ba sai da mun san wani tsari ba sai tsarin sai wani tsarin to shi kanshi tsarin musulunci ko mun ka sawarawa yanda yake mun ka sawarawa yanda yake amma dai tabbas khalifun nan guda hudu da muka sani Abubakar Umar Uthman Ali wannan khulafa ne dukan su khalifanci suka yi sun yi hukunci da gaskiya kuma sun san gaskiya sun yi hukunci da gaskiya sun san gaskiya kuma cikin ikon Allah ubangiji sai sanya su gwagwaran martaban su Abubakar ya fi ya fi Umar martaba sannan Umar ya fi Uthman Uthman magana fi inganci ya fi Ali magana fi inganci ya fi Ali kusa akwai sabani a wannan ma magana fi inganci ya fi Ali kamar yadda Abdullahi dan Masud yake faɗa cewa mu ma'ashar sahaba mu sahaban manzo Allah mun tafi mun mun zara mun gani tsakanin Ali da Ufa wala mu zaba sai muka zaba Ali wa ikhtarna khairana wa lam na'al haka yace mun zaba wanda yafi mu alkhairi ko bi kasa a guya ba bai kasa a guya ba to kaga wannan yana nuna maka cewa sahabbai Imam Ahmad na cewa duk wanda yake cewa Ali bin Abi Talib ya fi Uthman to kaga ya raina mu sahabbai ba yau kuma ka ci kafi su fahimta kuma ka raina mu sahabbai su sun ce ga wanda ya fi yanzu kuma kwace ga wanda ya fi to kaga wannan magana ce wanda ke kawo wanda ke marjujiya duk da tazarar su kaɗan ne yanzu abin cewa ta ilima aljanna ce zama iri ɗaya tazarar su kaɗan ce to sai kuma su waɗannan sahabbai manya wanda suka yi ragowa wanda za ku ga muka yi magana su a baya wajen fifitawa sau da kara a musulunci mu muna akwai abin da muke nan wato tsarin musulunci akwai abin da muke da tsarin da ba tsarin musulunci ba tsarin sahabban nan guda hudu tsarin musulunci ne kuma su muawiya su ma sun dabbaka adalci kuma sun dabbaka tsarin musulunci sai ta hanyar shigar su hukunci wani tsarin musulunci kuma tsarin musulunci ba shi da zamu tattauna na masana ita kanta amma zan mu ina son mu fahimci tsarin da ba tsarin musulunci tsarin musulunci tsarin Abubakar Umar Usman Ali tsarin manzon Allah tsarin manyan duk wani shugaba wanda ya tsaye da adalci a ƙasa ko da ta hanyar tsarin da ya zo mulkin ba tsarin musulunci bane za ka samu amma shi ya yi tsarin musulunci to wannan kuma shi ake bukata da haka ba dole bane ba dole bane ya zama shugaba tsarin musulunci ya kawo shi tsarin ya zama shugaba amma kuma in ya mai da hukuncin nasa hukuncin ta musulunci ubangiji zai ba shi ladan wannan wannan hukuncin nasa mulkin gado ba mulki ne na musulunci ba musulunci bai san da wannan ba wato bai ce musahabi ne a yi wannan ba kawai ne ya karba ne akwai bambanci tsakanin abin da ake da toleration da kuma wato advisable ko kuma recommended akwai bambanci ai a ce kaza an ce ku yi kaza kuma an ku yi to shi ana iya karba akwai bambanci to cewa an mai da doka musulunci wato ma'awiya mai da ya mai da mulki ya zama gado ya zama sharakaliya wannan ko shakka babu a wajen malamai ga baki ɗaya wannan kuskure ne kuskure ne kusan da wannan magana kuskure ne wannan in ba haka ba me zai sa sahabbai su su inkari me zai sa ibnu umar su inkari su ce ba ya zai ya zai haka a yan da daidai ne da yanda zai wannan kaga na ji sun mai kwano ya ta magana ya ta kokarin dole sai ya ce mulkin gado kaza kaza kaza ba wani magana mulkin gado shi na ya ga shi ya ga shiga rudani Allah ya kyauta akwai abin da na tura mushi ya ma turo min daga baya to mu ci gaba dai a mu abin da muka sani galibi mu a wannan zamani tun daga na tana tana da zuwa yanzu shi ce da makadiya da yawa daga cikin ba ma zan ce ma ya yi hannasu ba har yanzu ba sun danganta kasa da ilimi ita kanta abin da ta haɗa mu rigima da mafi makadiya mu sani ba kawai aka magana da makadiya shi ne kaɗa ƙura'a in ko kace to yanzu ka da qur'ani yanzu ka ce ka da qur'ani ka ce kafirci ne to yanzu kai me naka musulunci sai ta dibi dibi to gado ne a to me to me to kaga kai ka ce ka kawo abu kuma kai ba ko kuma ka ce kuma a samu wasu kabila guda daya ce guda su kada shi da mulki ko wasu gida guda daya ce guda kada shi da mulki wannan kaga masala ce ke kawo shi masala ce kawo wannan amma ba wai abinda musulunci ne ya yadda ba musulunci abinda ya yadda shine shura da amurin shura da nan shura ce a yi kuma duk a zaɓa wanda ya fi ƙarfi shi za aka ga aka zo aka zaɓi abubakar shi a cikin ƙurashawa gidan sadar sun gida wanda suka fi kaɗan ai haka ada adawiyuna wanda suka fi yawa su ne banu hashim da kuma banu umayya kaga in da yawa ne kaga ba zai samu sai yi abubakar ba ko adawi kuma tsaka ba sai ƙurashawa ƙurashawa sai su ce a ga shi ta lokacin da aka zo da aka zo da aka zo kaga Abu Sufyan yana ya ringa rigima sai da ba Ali kun san farko da Abu Abu Sufyan shi Ali Ali yaso Abafa kalimatin mabaki da bai maza Allah shi Ali yaso Abashi saboda me saboda wannan abin da ya saba shi su sun saba su gaban gida wanda suka fi yawa suka to su ba su ban aka ba ban taimi kuma su kuma wanda su kuma ba ba su da yawa tantan yana to kaga musulunci mu duba duba wannan ake ake wannan ba saboda haka shi zabe ba shine ba shine hada rigima da demokradiya kadai ba da akwai wani bangare na zaɓi da yana da demokradiyya amma ba shi ne shi ɗaya bal ma ba ya shi yana da karamar al'amari inda wani wani zaɓen ne kaɗai in wasu ya haƙuri ban bai a ba shi ne shi kaɗai ba shi ita kanta tsarin demokradiyya ɗin ita ce ta haɗa mu rigima da ita demokradiyya za ka ga kusan babban abin da ya haɗa mu rigima da demokradiyya shine yadda aka maida wato tsarin ya zama tsari ne wanda za a za a baiwa mutane su yanke hukunci da kansu da kansu kaga wannan an sanya tsari ya zama khabi'u lil hawa kenan ya zama tsarin san zuciya kuma shi yasa aka yi rigima da manyan ko san ita demokradiyya nan ba ba filosofa ba wani filosofa da ba wani mutumi wani thinka ko wani babban mufakkir da ya taba kawo ta jahilai suka kawo asali ko kafa tarihi jahilai suka kawo ba wani mai ilimi suka kawo demokradiyya hasali ma masu ilimin ba rigima aka yi da su su suka da rigima aka da su akan wannan duk suka ba da rayuwarsu rigima aka da su akan mulkin demokradiyya to sun ce da mulkin demokradiyya wannan so ake a kawo jahilai su rin jayi to mun kace in kace da majority majority ba jahilai ne ba kan kare wa garin majority kuma kuma tinkas ba su hankali abin da yake jahilai ne wannan to zai haka to dole in kace wato mulki mulki a ba wai galibin mutane to yanzu ka mai da tsari na shugabanci ya zama khadu'un li hawan nasu kenan ya zama kawai an sanya shi ga wato gauga'un nasu jahilai kaga wannan ba zai yiwu ba shi da wasu ke cewa government of the mobs wasu haka suka kira abu kun san aristo kun na gaya muku a sokar afwan da aristo din shi kansa duk sun sun inkarin wannan sokar yana daga cikin abin da aka ce wai wai da yaje yana yin wa'azi cewa bai dace a haƙura da wannan gwamnati of nobility shi ya fi dacewa shi na ce kawai a samu wasu gida noble family kawai su dinga mulki yadda shi ya fi dacewa da al'umma amma government of the people din nan da ake magana to wannan wannan gaskiya wannan bai dace ba shi yana shi ya ga maslaha ne cewa za a za a bar mutane jahilai su dinga zama su kawo abubuwa su kuma mutane sun gaji da kuma danniya da sun noble family ke musu nubala din ke musu sai suka zato wanda kawai a kasan yadda za a da shi na ba kuma gashi ya fara kawo wasu ra'ayuka na addini cewa wanda muke cewa su ko su waye muke bauta da sauransu su Allah kaza Allah kaza Allah kaza duk ba haka bane ba akwai wani ubangiji babba saboda haka to duk wanda sai aka ce yana poisonin kwakwalen yara kanana da kuma matasa da haka ko dai ya hakura ko kuma ko kuma su kashe shi da haka suka kashe shi shi sa suka malamai sai ganin kamar ya ɗauka kata musulunci ba shi sakwarin din amma dai ba wani dalilin da cewa ya karɓi suncin baki da Allahu alamu bi hali amma sai aristo da sauransu duk wannan sun ci gaba da zama a wannan din su sannan kuma kaga abu na biyu da hada murgima da demokradiyya shine wato tsarin an bar shi akan alkasara aksaru kaga na farko na bayan lokaci tsarin an bar shi akan hawan nasi son zuciyar mutane kaga ba cancanta ba inda ba biyar ra'ayi ka ce wai ku zaɓi cancanta kuma ka ce duka jama'a su yi su yi yanzu duka jama'a kuma ka ga babu cancanta kuma jama'a sun sun cancanta ne sa da wani akalin rajulun ne ba su da shi an ka bar mutum cikin wato fagamniya kuma yana su kansu za ga turawa su waye suke yi su za zo duk kuma ku zaɓa ku zaɓa amma su suna akwai wasu masu masu zaɓa a sama su masu wannan zaɓen da kawai kun zaɓa wakilci ne wakilci masu hankali ko marasa hankalin ku zaɓa wanda suke masu hankali a cikin ku su su su electoral college college ake faɗa sai su zaɓa muku daga baya da ba kaga duk ba haka ake ba kuma ka duba ga yadda duk abin ya zama a ce percentage a ce kaza a ce kaza a ce kaza duk da gashi gude kun ga yadda abubuwa mu mu zuke su amma da ke suna da kuɗi suna da yadda su control abin da sai ga abin kamar mai ban sha'awa ne a wajen su amma su ba wani ban sha'awa zaben Trump da da Clinton ai ta nuna cewa gashi su shi suna magudin ba wani abu ne sun suna magudin kuma da yawa wasu daga cikin excel excel mutane suka musu financing campaign ɗinka yanzu kamar rasha ake sun ba tsaron wasu kuɗaɗe saboda saboda in ya hau daga baya in za a yi wani tiriki ko wani yarjejeniya ya san ya yi cutar abin da zai kai bayar rasha yanzu gaddafi shi ya ba sarkozy kuɗin hamsin abin da ya so shi ne dama ɗaure gimu da faransa ke jihar gimu a wannan a wannan lafiyar aka zo to su su bar libya ta zama lafiya amma sarkozy kuma shi ya shi a cikin ajalinsa ya samu shi na fulazin da sauransu da sauransu mu wasu rawa na shawar ga daga bashi gaba ya zo ya hau yana da shirin zai adalci amma ya rasa gaba ya rasa baya ya rasa dama ya rasa hagu to ai dole kamfen din shi da wani yanzu sun babba shi in ka ci me zaka ba mu me me a shirya to za mu zuwa maka baya da ƙarfi da ya sai ka hau in ka hau kuma shi kenan kana zuwa kare ka nutsi a wannan gidan da suke zuwa su nutsi shi kenan an sutale ka ba abin da ka iya za ku ga shi ba bai san dawa garin ba shi bai san dawa garin ba shi ya ƙi bari kuma masu ilimi su gewaye shi sai suka ci na barayi shi mulki waɗannan sai ka iya sosai sai ka iya ba san ya za a yi wani mai addini ya shiga haka nan harkar da ka iya nan dai wallahi ba san wani mai addini da zai shiga ya ce zai kawo jihar da yake so ba zai wuya wallahi sai dai Allah kawai to sun gina ta akan kasara yawa mutane to in ka ce maganar yawa yawa na farko ka ba su ne masu hankali ba sannan kuma in ka ce yawa din to ya za a yi da su kuma yan kalilan da suke neman hancin su kaga an yi tyrannizing din su kenan su ma su kuma minority musulunci ba rashin da shi shi cancanta kawai a hakiya ne da istiqaqi kawai shi yake shi yake so banda wannan sanan na uku sai suka maida al'amari zuwa ga wato a wato kusan ka'i su kira shi ba wani wato abin da iya kawo hargitsi za ga galibi za ka raba irin wannan mulki da hargitsi la ya suluhu na fawda la sarata lahu sannan ba ba a ce ga wani mutum guda ɗaya wanda shi ya fi kowa hankali ba shi ya zaɓe shi aka ce a gaba ga shi an kawo an zo da wani abu na na na fawda akwai abubuwa da dama da wani professor asalin sa ba chemist ne ba amma daga baya ya karatu akan wannan bangaren ya fahimta kusa wannan bangaren ya duk ba masu wazi musulunci shi ba galibi wallahi shi ma wannan ina ce muku tara cin goma su fahimci shi ba to ban ba tsarara ba man suka banda suka fahimci wannan harkar bangaren siyasa shar'iyya da siyasa ma na duniya wallahi kadan ne wani ya rubuta wanda ya fahimta shi wani mutum dan Saudiya sai sahabi da rafa'i ya yi ta mai turanci da yayi a demokradiya a demokrasi so ya yi abu sosan gaske kuma an fahimta gaskiya za in ka ji ba za ka ga za ka ga wato ya yi bayani sosan gaske a ciki duk da akwai abin da shi ma aka dan masa nakari akwai abin da mahaifi na masa nakari a ciki musamman wajen monaki monaki da waya da sauransu da ya zo da shi yana kokara kuma ya tabirin wannan abubuwa na Saudiya da sauransu almuhim da yayi da yayin sai babban abin da kuma ƙara ya ƙara lalata abubuwa a harkar nan na demokradiya shine wasu labari da yake da su wasu shikashikai da yake da su yana da wasu shikashikai ban manya guda biyu ga zan faɗa muku ban da su akwai wasu shine al-hurriya al-mutlaqa abin da zai kira wato absolute freedom ko abin da suke liberalism liberalist alhurriya mutlaka shine wato kai komi babu komi ba musulunci babu ba za a ce kai komi ba komi ba kai komi akwai komi kuwa akwai alhaki akwai accountability akwai responsibility ma a wajenmu akwai alhaki da su a wajen su kai komi babu komi kawai mu ko magana a musulunci ba a fayyada kai magana wato sai alheri duk wanda ya yi imani da Allah da ƙarshe aka ce ya fara alkhairi ko ya shuru to amma su a wajen su duk abin da ka faɗa ra'ayinka ne duk abin da zaka yi kaga ka zama ge ra'ayinka ne in ka gana ma ka zama ge shine wanda wanda zai namiji ne namiji in ka gana mace da zai zai mace za gana maka ce za ka aure yakka in ka gana maka ce za ka za ki aure ɗanki babu komai duka a wannan wannan huriya mutlaka zan iya zagin ka kowa na gana ma da sunan albarkacin baki nake faɗa ai siyasa ce kawai zan zage wanda na ga dama wannan ba inda aka aka ci kamar haka dan karamar dan siyasa muka zage kowa wannan duk wanda ya yi da ya yi da wannan to yana yana da wannan ɗabi'a ce ta liberalism wanda musulunci babu yadda za a yi da wannan sannan kuma zama na jin daɗi kawai in yi kai abin da ka ga dama mutukar dai sai da kawai sun samu wasu ƴan shika-shikai da suka mishi wani kuyut na kaka fita da wani kaka fita da wani suka dan mishi dan wasu abubuwa haka amma dai duk wani abu na addini kusan ma faɗa da addini ne wannan ka ce wai kai komi babu komi ka ga wato mutum ya rayuwa ya wanda ya ga dama kenan almuzalla yana cewa idan lam tasa'i fasna ma shaita sadaka su a wajen su babu kunya a wajen su duk wannan filafilan ba da suke duk wannan shi ya ba su dama absolute freedom liberalism da suke faɗa abu na biyu na biyu babban da ya ƙara haɗa mu rigima da wannan harkar na demokradiyya shine musawa absolute wannan equality egalitarian society suke kiranta egalitarian society shine wato musawa ita ma wato wai kowa daidai wa daidai yake ubangiji ya raba ubangiji ya raba tsakanin mumuni da wanda ba mumuni ba ya raba tsakanin mace da namiji kowa ya ba shi gwargwadon hakkinsa gwargwadon abin da yake kansa da kuma gwargwadon alhakinsa su amma sun hada to shi ma wannan haka fada da addini ne ba zai ka ce za ka yarda da waɗannan shika-shikan ko ka ce ba za ka fada da addini ba ba zai yi ba sai haka waɗannan abubuwa su suka hada mu rigima da demokradiyya asali amma ba maganar zaɓe ba zaɓe na aksariya shi ma ya damu rigima amma waɗannan abubuwan manya su hurriya su musawa su kuma wato ikhda'u an-nizam tahta wato tahta ra'ayin al'am karkashin ra'ayin wato amawa mutane ra'awun nasu jahilai wanda ya rubuta abu da abu da ya hada mu da da wato da demokradiyya na haka ita wannan kunshin demokradiyya duk wanda ya ce ya yarda da ita ita ce kada ta kawo mana turba ba wai a matsayin cewa ita ce ta dan fi kusa ba in da aka da tsari da ake da shi kamar tsarin gurgudu tsarin kaza tsarin kaza tsarin kaza tsarin da ya dan fi sauki sauki wanda yake ba musulunci dama ya numfasa shi da bakariya gaskiyar magana za ku ji wasu malamai suna faɗi sai kuma a kamar sun halitta kafirci ba halitta kafirci suka yi ba ai shi wannan ko a yatin da wannan hurriya da wannan musawa din ai shi ya ba turawa dama tilasta musu dole su bar musulmai su musulunci su irin daman da ba a samu a rasha irin daman da ba a samu a china eh na monarchism na monarchy na mulkin gado mulkin gado in ba musulmai bane matsala ne wannan ka kana magana saudiya ne yanzu misali mulkin gadon in a north korea ne alheri ne wannan abu alheri bane ya biya turje kawai ko ina zai gada ya kashe dan uwansa ya kashe baffansa ya kashe a kaga abu abu ne wanda yake yayi yawa mulkin gado inda musulunci shikenan amma ba musulmi ne zai yi ba zai wahala kaga an same da ake bukata to amma shi mutum demokradiya ko musulmi ko arne ne yayi zai ba musulunci da ba ya numfasa ai ko injiniya na san tabbatar mulkin mulkin soja yanzu da mulkin yanzu ba ba ɗaya bane ba yanzu yanzu muna yara so da ka gani mama ka sai ta rike ka so da in rigima na kuke yi da so da in zo wucewa to kawai kowa zai yi shiru ya san ba kanta lada saboda ba sa ba kowa da ba sun ci da ko'ina to irin wani miki shi buhari buhari ya saba a baya ai ya saba ya danna kowa abin da gada ba shi ba a zo a kai shi kara shi yana da wato executive powers ya zama too superior over will in kowa sai haka amma shi wannan mulkin demokradiyya akalla yana ba shi dama musulmai su dama sai haka ya dan dama dama to amma shi waɗannan abubuwan kuma babu yanda za a yi kaje da su ka kalmar da imani dan ba yanda ka je demokradiyya ko arzikin shi da na kunshi ka ce kuma za ka da musulunci ba zai yi ba sai haka duk wanda ya yarda cewa demokradiyya ita ce tsarin da ya dace a dabbaka ta a musulunci to za ku koma wannan shika-shika guda biyar da muka taɓa faɗa cewa duk wanda ya ta hakumi zuwa ɗagutu wannan shikashin guda biyar za ku tunawa wanda na kawo muku yake cewa a wannan shek ibrahim alu shek ya faɗa a cikin risalar sa da yayi na wato hukunci da ba da hukuncin ana ta'ala ba kun manta ne mun faɗa a munasabar da yawa da mai muka faɗa na ce na farko ko dai ya ce wannan demokradiyyar ta fi musulunci ta fi musulunci wannan ya zama kafiri ko ya ce wannan demokradiyyar a ta fi cancanta da mutanenmu na yanzu haɗa a haƙo wata a hasanu na biyu a haƙo shi wanda ya fi musulunci ko kuma ya ce na musulunci ɗin daidai ne shi ma wannan ɗin daidai ne sun yi canjaras kowane kuma aka yi yana sabin humanity kuma za a ci a cinye sai muke a'a to mu wa'ayin sun ce ai akwai a ci a cinye a lahira mu mu mu akwai al'amur bil ma'ruf na ha'adul munkar na shari'a sadaka iya zama da shi ba kafiri na hudu ya yarda cewa musulunci din ya fi kyau amma ita ma demokradiyyar tana da kyau an fahimta musulunci shi ne ahsanu amma shi ma wannan hasanin ne kuma yan ba fi an yi tsabbaka shi ma na yasa musulunci na biyar shi ne wanda zai ce kawai shi ka baki ɗaya ma na musulunci ne shi kawai a yada shi shi aikin banza ne ya ma girman kai istakbara wa aba an ya kamala nizamul islam wannan kaga istikbar yayi wannan ya kowa kafirci shi kuwa wannan shi jawabi guda biyar da malai ya kawo mana za ku dimina yawon maimaitawa to duk wanda ya zama faɗi a irin wannan za ka ji da yawa kuma har suna yan siyasa musu kamar suna yarda da waɗannan abubuwa su daga ciki to sai dai magana jahilci kawai wataƙila ko wani abu kamar tun nan abin da ya hada hadari dan za ka mutum zai je takassubi ya je ya nemi ya yi siyasar shi je ya nemi kuɗin shi nema kuɗin shi amma dai ya kiyaye kan shi da harkan harkan harkan wannan to kuma ka duba ga yanayin demokradiyya din nan zan gitsa insha Allah ku duba ga yanayin demokradiyyar nan a za ga mu a nan yadda tura suke mana wayo su a wajen su ta yadda suke demokradiyyar daban a wajen yan afirka demokradiyyar mu daban wajen larabawa demokradiyyar su daban mu yanzu da nan afirka demokradiyyar mu da tsabagen dangiya ne shugabannin su cinye mana kuɗi su kuma yan kamasho ne shugabannin mu shi na bayan da za su yi kamasho kamasho shine kamar kana sai da gida in ka sai da shi miliyan biyar za a baka kamasho ɗinka 5% ne ko 10% ne za a baka fasanta ɗinka yawan kuma jiya ta zuwa waɗance to haka ba ake tuwa muke da tuwa ba shi haka to za ga su wa'ada suna ta ƙara kuɗi su shugabannin mu ko kuma wani ba individual suna sun kasan kuɗi sun ba kasan kuɗi yanzu sun yanka mashi ne kawai su kuma larabawa da baka ɗaya su daban ake musu a har zaman lafiya to suka ba lafiya ba lafiya fitinanni ne ba zai bari turawa su raha ba mu kuma galibi a afirka ma an cire mana ma sanin ma huwiyar kanmu ne ba mu san kanmu ba su kuma can su da cakula suke abin su da cakula da minti da waye a ji daɗi a yi waye a zo a kaɗa a ji daɗi a ce kaza kaza a ta tattaunawa ana su mutu wani ya zo gaban tsiran mai zage shi kuma kamila ya zaya lafiya da abin sa amma mu na kai duk haka ake ba da ka zo ka fara magana addini a ka ga mu zai kawo addini to kashe shi a kawo an duk abin ita an kawo da boko haram sun kawo musulunci cikas sun tafi an kawo banditiri sun kawo musulunci cikas wai za a samu da can Allah mashayi wai shi ke ba za ba wai malam yana da annabi shi malam kai kai kai kai ba ka laye shi ba kai da kake shaye shaye haka fa naji sa asa da Musa kuma wasu da ima da wani dan barewa dan barewa Allah wai wai da annabi shi wallahi za a zo shi da ji kashi sa kashe to kaga duk wanda suka wannan aikin su suka yi da mu gama insha Allah za mu yi magana kan demokradiya da yadda za mu yi mu'amala da shi demokradiya ya za mu yi mu'amala da su insha Allah za mu fara wannan abin da na fara saboda shi wannan su muka sani sai muka yi magana sai mu zo mu yi magana akan kuma wannan zari mulkin demokradiya da akwai ba za musu ba shugabanni ko ba shugabanni ne ba abin da ya bani mamaki kai ya kwano kai da ku da kuke ganin demokradiya ma kafirci ne sosai galibi har ma ba ganin ma shiganta amma kuma yanzu ka zo ka cewa kuma wai wani masalaha shi yawan ƙara zaɓen baka zaɓen tinubu wallahi shi yadda to wanda ni ba ni tun da ma nake jin magana da taɓa jin magana wacce ke sabahiyya irin ta wallahi sai ka ce musulmi musulmi shi ne ba a nema a ce waya wanda ke tsara musulunci na ce ba a nema canjin gwamnati amma wai shi waya gama ta yi ne wasu ya ga sai tafiya zai automatically lokacin mu ya dan kode ba abin nan ba na malamai? za mu tattauna nan dai da gurguru nan na ta dauka yin matsayi muku katin amma dole mu tattauna mu kaga mun zo bangaren siyasa a yanzu kuma abu wannan cewa babu lokaci babu lokaci mu ki yadda mu tattauna wannan abubuwan shi ke bayuwa na ga malamai duk su fahimta ba ko dai dan siyasa ya musu wayo kun tafi an ba ku wani abinci kun ci an ba ku hotel kun kwanta kun yi nishari kun fito shi kenan an ce an jaju su fita kun ce a ba ku dama ku magana an ba ku dama ku magana an jaju sun dawo shi kenan a ce to ai an an kula magana yanzu mai rufe taro mai rufe taro zai yi magana to gashi ai sun ba da vote of confidence sun ce ba sun yadda a ci gaba da komai mulki tilbi yayi wato kaga su kuke da kenan za ku yi magana kai kai ka ku hasko su ka ku hasko su an daga hannu za mu yi magana mutum ya daba in ji hasko su kun zo kun ce ai gashi malamai guda biyar sun ba da vote of confidence to kuwa ko ya ja saboda rashin rashin wayewar malamai to ku kuma ci ba abin da kuke ma rayuwa da shi ba ba ku fahimta ba saboda wannan harkar na gaya muku wannan harkar da kuke gani harka ce mai tsanani wace masalla ce ba kayan tsanani ba dole ku dole ku fahimci shi ku fahimci shi sosai ku fahimci me ke faruwa shi ba siyasa da magana kan siyasa ta kanta sai an sai an gaya za a yi ba kowa ne zai shiga ba gaskiya na'am a to ga su kawai su je ana ana musu wayo sannan kuma akwai wanda suka je takasumi suke samun kuɗi a cikin harka wanda kuma asali ba su ne asalin shaharar malamin ba shi ko ɗan jihar tunda ya riga ta baka shi kenan da ba ya maka daba ya maka ya ya hatta abin da tura maka ya yi screenshot ya rike ana gama sai tura maka ko kuma a zo wani gaba da zai zai ce maka ma addini ce ya bada biya hamsin kuɗi shi ko ya zo ya harba haka malamai ana suna nema su je su jami kansu abinda in suka shiga in muka shiga to baki ɗaya ko za a kai makabar tarihi in ba bai wasa ba Allah kyauta sai wannan to yau fa za mu dan zazzawo su nake jin fidda kamar mu zai mu kanta da kamar mu kanta wasiyatul kubra ibn taymiya wannan harkan rashin yazan ku ko ya kamar shi ta hotel da shi ba komai da wajen kai kawai kana kanta addini ba wai ra'ayi da sa baki ba wai ce baka harkar nan harkar da siyasa harkar ce da mutane baki da fa ba za ka ce ta wai ra'ayin ka ba kai malami ra'ayi na ne wai ce zaka ba fa ra'ayi fa gidanka ne ka kadai ba ko ra'ayin gidanka ka kadai wani lokaci ba kana yin shawara da zuwa za ka zuwa ka ce kai ra'ayin ka kadai dole za ka kawo maslaha ci da al'umma shi za ka ce ma a koma zuwa ga ai surah wato wanda masu hankali za mu tashi
وفي في هذا الباب وفي باب الأسماء والأحكام كلمة
to to babu na shin na me alama ibn tabiya yana da ita mana magana akan wasatiyya na na ahli sunna jama'a cewa su suna da karkiya abubuwa ahli sunna hum fi babil asma'i wal ahkami wal wa'd wal wa'id wasatun bainal wa'idiyya ahlus sunna a babin sunaye a fi babin asma'i wal ahkami da hukunce hukunce wal wa'adi da kuma wato alkawari da ubangiji yayi na aljanna wal wa'idi da kuma ya fara ba da yayi wasatun bainal wa'idiyya zaka samu sana tsakatsakiya tsakanin wa'idiyya wanda suke yan wa'idiyya wa'idiyya sune kaman wato mu'tazila da kuma khawarij wanda su duk wanda yayi kaba'ira to zai shiga wuta duk wanda ya sha giya ya zama dan wuta kawai kuma har abada zai fito ba to ahli suna suna tsakanin wannan alwa'idiyya alladhina yaj'aluna ahla al-kaba'ir min sunn mukhalidina mukhalidina fi an-nar wanda suke sanya duk wanda suke aiki babban laifi daga cikin musulmai cewa yan wuta ne wa yukhrijunahum min al-iman bil kulliya suna fitar da su daga imani baki daya wa yukadzibuna bi shafa'ati an-nabi kuma suna kaita cewa magana zai wani to ba wani to zai da ya ga zai zai to ba za a ci da wa badal murji'a da kuma wato murji'awa allazina yaquluna wanda suke riyawa su a imanin su cewa imanin fusaqi mithlu imanil anbiya'i imanin fasikai kamar irin imanin wato wato wato annabawa ne to su an sa tsakarakiya su ne tsakarakiyar nasu su ba na cewa zai dawo mati wuta ba kuma na cewa mu'min cikakke kaga mu'min ne tawaye kenan kuma imaninsa ba irin imani na annabawa ba ko abaka su riko imaninsa ba irin imani na annabawa balle mu balle kuma sauran wanda suke ba su kai mu ba dan ba hadisa ne kawai su an ba sa faɗa haka to su a wajen murji'a a wajen murji'a da fa imanin mu wannan da babu shaye-shaye da imanin bai shaye-shaye fa tsaye ne fa da imanin da imanin duk wanda akwai masu cewa kawai kawai ba su imani kawai shine kawai ko tasdiki ko kuma imani kawai shine sanin Allah wanda suka mutu suke suke sanin Allah dan duk daga wannan akidar ta samu ma'arifa kawai to sai wanda suka dan kyautata suka san addini suka ce tasdiki wanda sha'ira ma suna ciki sha'ira imani zahiran al'amarin su shine tasdiki wasu daga cikin wasu daga cikin wato murji'atul fuqaha ana kiransu murji'atul fuqaha su Abu Hanifa da sauransu su ba su kai wannan lalacewa ba amma su cewa suke yi sahabbai da annabawa da mala'iku da kowa da kowa a asul imani sawa a asul imani sawa kamar yadda ruwa asalinsa a yi ne to da to kowane ruwa asalinsa a yi ne haka kowane imani asalinsa shine wannan asalin imanin kudutar imanin ba za ka ga wannan shine abin da za ka ga mai abin bahawi ya faɗa ya da abin da malai suka mashi gyara a jiya ta abu hanifa ana kira su mujatul fuqaha ba su kadai bane su hammad ibn abi sulal al-ash'ari da wasu daga cikin malamai sun dauki wannan ra'ayin amma ba daidai bane kuskure ne ra'ayi ne na bid'a ba ita kanta wannan ra'ayin amma dai ba ka cewa su abu hanifa kuskure su ma suna cewa dole sai an yi aiki amma cewa suke yi a asulin iman to duka daidai wa da ake da annabawa da ba annabawa ba da jibrilu da maza Allah da kuma da har ma wato fatan da kowa fasikanci a wannan al'umma da amma mun muna cewa a a asul iman da kuma far'ul iman din ba mumuni wanda yake ya cikakke bin Allah ba dai yake da fasiki ba kuma ko yanzu ka dauki bishin mangwaro bishin mangwaro karama da babba tushe da kultar ta ɗaya ne in ka ga kayi farfajiya a sama in ka je za ku ga ta yi kutar ta ya ƙara arihi ya ƙara zagi to wannan shi shi da magana mafi inganci amma ba a ce wani ai ko ai kowane kowane asalin mangwaro shi shi shi ma shi ma wata wata jijiya ce kawai ba wata jijiya ai jijiya ba tana yin kauri ba ai tana yin kauri tai kauri tai faɗi ta ƙara girma to haka to wannan shi ne maganan mafi inganci cewa duk wanda ya fi takawa ya fi ka imani to ya fi ka ni aslan wa far'an ya fi ka imani da aslan wa far'an ba kawai wajen far'an ba ma ba da aslan to ahli sunna su a wajen su a ba sa cewa wanda yake sabon Allah mai komi babu komi mumuni ne ba kuma sa cewa ba mumuni ne ba mutuƙar yabta musulunci ba sai ka sai su kira shi mu'minun bi imanihi fasiqun bi fisqihi sai ka mumuni ne mai tawayen imani kenan bai da al-imanul mutlaq sai yana da mutlaqul imani kuma bance bai da wato al'imanul kamil amma da imani na asali dai da yake da shi an fahimta ko shi ne mutlaqul iman shi ne asul iman al'iman mutlaq shi ne al'imanul kamil wal a'malu salihah laysat min ad-din wal iman su a wajen su aiki aiki na gargaru ba sa cikin imani ba sa cikin addini wa yukaddibuna bil wa'id wal iqab li kulliyah kuma suna kareta na ko da aka yi da kuma uba da aka yi da dakaci za a yi baki daya mutukar mutum na da imani kawai to dole sai an ja shi kaje da kowa na su ko ba su to kaga wannan duk ba daidai ne ba to sai ku yi hakuri mu dakata a nan saboda lokaci al'ubudiyya mubdatul fuqaha kenan su suna cewa asul iman mu'minai duka baki ɗayan su sun yi tarayya a wasul iman amma far'ul iman bambanci yanzu tsakanin da maza Allah shine ai da yayi aikin sa da kuma abubuwa da yake da shi na gargaru wanda suka fi namu sai zaka sai zama a sama ne shi ya fi mu amma a tsinkin kasan tushe to asali muke ya muke a kuma wanda magana ce wata lafiya kuma aslan wa far'an wannan shine magana mafi inganci amma amma amma ibn wannan ba ake al-imam bahawi za ku biya kuskure a wannan babu a cikin ayyar bahawiyarsa al-ubudiyya na ibn taymiya nan a kulle ke ba jima ma zan yi ba amma dai to ibn taymiya da yana ta gaya mana magana cewa mutuntuwa zuwa ga ubangiji shine mutum ya bau bayan ya san cewa ubangiji shi ya halice shi ya yarda da kuma ya bautantu shi ma zuwa ga Allah din ta hanyar sallama masa kansa baki daya ta hanyar duk abin da zai yi ko ya ki zai yi shi ne gwargwadon abin da ubangiji ya ce ya yi ko kare ya yi zai zama baki ɗayansa san zuciyarsa zuwa ga zuwa ga Allah ta'ala ne shi ɗaya wannan ita ce ita ake kira haƙiƙa diniya shar'iyya gindayar haƙiƙa ne wanda ubangiji yake ba da doka a kanta ce kawai karin tun ya tsaya a haƙiƙa kawai kauniya shine wato aukakkiyar haƙiƙa ne ko kasantacciya wacce take kawai zai tsaya ne akan cewa ubangiji na shi ya halice ni kar ya tsaya akan wannan kawai a ya zauna bayan ya ce ubangiji na shi ya halice ni kuma ya ce ubangiji na shi kadai zan bauta ba wannan ita ce haƙiƙa shar'iyya ubangiji na shi ya halice ni shi daya akan wannan kawai nake bautan nake sanin ubangijin to wannan ya tsaya ne akan haƙiƙa diniya kauniya zai tafiya su to ka tsaya akan wannan ka tsaya ka zarce zuwa ga haƙiƙa shar'iyya diniya shine ka ce ubangiji na shi ɗaya zan bauta ba ubangiji na shi ya halice ni kuma ubangiji na shi zan bauta ba ahadi haka za ka bauta ba Allah ya ce wa hadhihi al-ibada ce wannan bautar muta'allaqatun bil ilahiyya lillahi ta'ala ita take da alaka da bautantuwa zuwa ga Allah shi daya wani hada kana unwan tauhid la ilaha illallah da haka ma zama takin tauhidi ita ce la ilaha illallah bi khilafi man yuqiru bi rububiyyati sabani wanda yake yadda da rububiyyar ubangiji mutum da wannan ko a kawai dai saboda kai ya dauke minti hamsin وهذه العبادة متعلقة بالإلهية لله تعالى وأن بوتان إذا تكد علاقة دا بوتان توا زوا بوتان جزي شيء دا بوتان توا إذا تكد علاقة دا سوية دا سلمة دا ميك أوية ما كده الله ولهذا كان عنوان التوحيد لا إله إلا الله دا كما إذا ما تاكن توحيدي أو دا أكيد شيء كم تنتي دا شيء شيء لا إله إلا الله فهذا لا رب إلا الله ba ce la rabba illallah ba ba ce la khaliqa illallah ba ba ce la wajida illallah ba ba ce la ilaha illallah dan kalma abinda kalma ke so kai shi da kace ubangiji na shi zan bauta ba ba ubangiji na shi halice ni ba ubangiji na shi zan bauta ba bi khilafi man yaqiru bi rububiyyati sabani wanda yake tabbatar da ubangijiyan ubangiji wala ya abudu amma yake yake yadda ya bauta ma ubangiji shi daya aw ya abudu ma'ahu ilahan akhar ko ya yadda cewa zai bauta ma wani Allah ta'ala tare da ubangijin to wannan ba wannan bai bauta wa ubangiji da hakikanin bautawa ba domin cewa aka yi ai yayi istislami baki da sallama wa ubangiji wal ilahu yace domin ita lafazin al ilahu wanda daga nan aka samu Allah huwa alladhi ya'lahu al qalbu shine wanda yake zuciya ke bautantuwa zuwa gare shi bi kamalil hubbi a garwaye da cikan soyayya wata azimi da kuma girmamawa wal ijlali da ganin girma wal ikrami da kuma karrama ubangiji da bashi girman sa da ya tantance da shi wal khawfi da tsoro wa radai da kuma fata ya zama duk ubangiji kada yake da fata da shi wani hawi zalika da abin da ya kama da wannan al ilahu wannan shine asalin lafazin Allah an ce wannan hawa saboda kalamtul isti'mal kamar da al unasu aka shirha wannan zama annasu shine ya zama al annasu ba al unas ba ko al anasi ba zabta al'ilahu aka ce da mace zama Allahu shi ba to an ka ce al'ilahu shi da al-ma'aluhu al-ma'budu hubban wata azima wanda ake bautar shi bauta na ni nake so na zaba na yadda da shi nake soyayya kuma na yi abu shi ya baki da wannan shi ne wato to kaga in wannan shi ce ma'anar a ce aka ka ce la ilaha illallah me ake bukata kai kenan ba so ake wai kawai ka ce ka yadda ubangiji ya halitta shi daya ba kawai ka ce ka yadda wannan shi daya ka yadda a so ake in ka ce ka yarda shi ya halitta kuma ka ce kuma shi kadai zan bauta ba ni na shi ne baki da wannan shi ne abu anan wannan la ilaha illallah da wa hadhihi al-ibada wannan ita ce bautan wa hadhihi al-ibada wannan ita wannan bautar yana ce yuhibbuha Allah wa yarda ita ce wanda ubangiji yake so kuma yarda da ita wa biha wasafa al-mutafayna min ibadi kuma da ita ce ya siffanta wata zababu daga cikin bayansa wa biha ba'atha rusulahu kuma da wannan sakon bautan ne ya aiko manzanninsa baki da ya aiko manzanni cewa abota ma Allah shi daya ba dan wai ai ta yada cewa ubangiji shi ne ya halitta sammai da kasai ba wala kowa ya sani wannan wa amma al-abdu amma shi bawa shi bawa bi ma'anar mu'abbad da ma'anar wanda ya Allah ya watar da shi ko da baya so ala tilasin sa wannan shine ubangiji ittirarin kenan sawawun wannan daidai ne a karar zalika ya jada wannan awa an kada ko ya ce bai da ba fa hada al-ma'ana wannan ma'anar yashriku fihi almu'min wal kafir mu'min da kafiri duk su yi tarayya ba wanda sai ce shi ba shi shi kansa dole ya yarda akwai wanda ya halice shi to cewa ka yarda akwai wanda ya halice ka ka yarda akwai ubangiji kenan to wannan mu'mini da kafiri wannan duk suna tarayya wa bil farq bayna hadain nau'aini sanin bambanci tsakanin waɗannan nau'in guda biyu haqiqa shar'iyya da haqiqa diniya haqiqa shar'iyya diniya da kuma haqiqa kauniyya يعرف يعرف الفرق بين الحقائق الدينية الداخلة في عبادة الله ودينه وأمره الشرعي أتي قال بمبنش الأكالم wato haƙiƙa gindayayya wata ubangiji ke gindaye doka addakala fi ibadatillahi wata take ta shiga cikin bautan Allah ta'ala wa dini ta shiga cikin addinin sa wa amri shar'i ta shiga cikin umarnin sa na shari'a allati yuhibbuha wa yarbaha wanda ya yarda da wannan haƙiƙa din ya kuma yarda da ita yake son ta kuma wai wali ahala kuma yake walitaka yake jibintan masu bin wannan haƙiƙa ta bautar wa yukrimuhum kuma yake karama su bi da aljannarsa da wanda ake gane bambancin irin wannan hakika din wa bainal haqaqi kauniya da kuma bambanci tsakanin hakika kauniya wacce take kasantacciya ginda aukakkiya allati yashriku fiha al-mu'minu wal kafir wanda mu'mini da kafiri suke tarayya wal bar wal faji da kuma nagari da kuma na banza allati man iktafa biha wanda bi ya wadatu daga irin wannan hakika ta karshen aukakkiya kasantacciya din wala mai tafi al-haqaiq ad-diniya ya kiyarda ya bi gindayar hakika ta doka to ya yadda da wannan ya yadda da ta shari'a din kana min atba'i iblis al-la'in to zai zama yana da batun mabiya iblis la'anan ne wal kafir rabbil alamin zai zama kuma da bacin kafirai wanda suka kafirce ma ubangijin halittu baki daya wanda iya wannan hakika ne ya da ita kawai idan wannan hakika ya da ita to kaga wannan zai rashi dan bacci da kafirai kenan ومن اكتفى فيها ببعض الامور wanda yaje da wasu bangarori na wannan hakika din hakika a kauniya din duna ba'dun akwai wanda yaje da wani bangare na wato hakika diniya shar'iyya duna ba'dun amma banda wasu bangarori ya yarda cewa shi bawan Allah ne a wani bangare amma ya yarda cewa akwai wani bangare da shi ba sai ya sallah ba kamar irin su da suke faɗa kaga ba'dun duna ba'dun kenan an fi makamin dole makamin ko ya makami makami ne akwai wani makami da sufi zai iya kaiwa misali wanda zai ba sai ya bauta ma Allah ba ba sai ya yi abin da Allah yake so ya da shi ba kawai zai cigaba san Allah ne kawai shi shi ne makamin dole makamin aw halin dole halin ko akwai wani halin da zai iya shiga akwai wani irin muhabara halara da in ya shiga zai samu mukashafa zai samu kashafi in ya gama samu mukashafa zai samu mushahada in ya je halin mushahadan nan to wannan ya fita daga ya santu daga dokan ubangiji to duk wanda ya ji da wannan na kasa min imanihi wa wilayatihi bi hasabi ma na kasa min haqaqi diniya to jibintin da ubangiji ke masa da kuma shi yake ma ubangiji zai tauyu gwargwadon abin da ya tauyu na wannan haƙiƙa diniya dokan da ubangiji ke bashi ya ke ya karɓi wannan dokan to na ya sarayu baki da da ka ga wanda yake shan giya wanda ke shan giya an ya yarda da ubangiji shi ke bashi doka amma bangaren shan giyan sai wato yayi kamar bai da mutum daga shi yana taɓa ba Allah din to in ba halattawa yayi ba to zai zama imaninsa da kuma bosantu wasu zuwa ga ubangiji ya tauyi gwargwadon yanda yake tauye imanin nasa wannan shi da abin da Ibn Taymiyyah ke magana to hada maqamun azimun wannan maqami ne mai girman gaske ghalika fihi al-ghaliquna wanda da yawa daga cikin masu kuskure sun yi kuskure a wannan babu sun kasa bambanta tsakanin tauhidul uluhiyya da rububiyya sun kasa bambancewa wa kasara fihi al-ishtibah kuma rudani yayi yawa a ciki ala saliki daga masu bin tafarkin sanin ubangiji suke san su san ubangiji sufaye hatta zalika fihi min akabir shuyukh har da yawa daga cikin manyan shehunnai suka samu zaniya a ciki wal al mudda'i da taqiqi wa tauhidi wanda suke da'awan haƙaƙe sanin ubangiji da kuma tauhidi wani irfani da kuma shi ma da sanin ubangiji din adadin ma la yasini ila Allah alladhi ya'lamu sirra wal ilal wanda adadin wanda ubangiji zai iya san wanda suka bace a wannan babu daga cikin malamai mabiya ɗariƙo Allah ne kaɗai ya sani babu iya ƙiddige su sai ubangijin da yake sanin na ɓoye da na sarari sai mu tashi wa ilaha za a shara a shara shekhu abdul qadir jailani ibn taymiya kenan ta wannan na gashi dai da yawa saboda ba wajen tsayawa kitabu jana'i sai mu a kitabu jana'i sai mu dan tsaya a waje dan kankani الجنائز لا الشيخ الألباني da mu tashi alamatu husnul khatima alama na kyawun cikawa na 25 kuma inna shari'ar hakima sai kuma wato shari'a mai babu shari'a mai hikima kar ja'ala alamatin ya sanya ashari' a wajen malamai usul fiqh galibi tace ashari' sanin maza Allah malamai sun gyara a kan wannan maganar ashari' asali shine ubangiji شرع لكم من الدين شنو الشارع فما مثلا in an kira shi a share ta jawutan wani babu laifi sai dai in an tashi bayani ta ce shi share ne min aikin iblaq ba shi ta fuskar iyarwa ne ba ta fuskar wato shi asali shi ke mara shari'a ba to wannan yayi wannan babu laifi in an faɗa mun ga misali a share za ka ji da ba da misali cewa a share alaihi salatu wassalam a share sallallahu alaihi wasallam ta wannan babu ne sai kiran mazala da a share sannan kuma asalin shari'a shine ya ba da shari'a amma a zamanin zamani yanzu kuma yana zamanin ma'alasun yanzu ya halatta ya karkace shari'a ya shari'u ta shari'a kamar shi ruba'i amma asalin lafazin shari'a din ma'anar shi ma'anar ruba'i ne in kace shari'a laka ai shari'a laka to amma yanzu suna suna suna amfani da shi wajen ruba'in ba sai tashri'i shari'a ya shari'u ta shari'a alamatu husnul khatima alama na kyawun cikawa ثم إن الشارع الحكيم سينكما واتو من شريعة من هكما قد جعل علامات بينات يسأل يسأل وين بيننو يسدل بها وان أتي إيه هجة رسول على حسن الخاتمة أكنت ولي باوا وانا باوا أدنى الله ده رسول يأتي تكا من كيو كتب الله تعالى لنا بفضله ومنه Allah ta'ala ya rubuta mana dukan mu wato da falalansa da kuma wato ni'imarsa ya rubuta mana kyawun cikawa kyakkyawar cika wato mummunan cika ba shi ne ya kawai a ga mutum yana harbe harbi ba da ya zai mutu fitar rai kowa da irinsa da kuma yanayin yadda ya sha wahala lokacin da ke rashin lafiya akwai wanda ya akwai wanda ya tashi rashin lafiya ita ma kama akuya ce inda ka yanka ta wanda za ka ta yi kashi wata ba ta kashin ba wanda za ka ga ta lokacin da jikinta yake sake sake abubuwa ta ya danganta da yanayin jiki a lokacin da sauransu kamar yadda wani lokaci ɓacin jiki lalacewar jiki saurin lalata jiki ma wani lokacin alaƙa da yanayin rashin lafiya dogon jinya da aka yi wanda ya dogon jinya dama jikin ba lafiya ba shi da dama jiki ba lafiya yana mutuwa ga zai saurin lalacewa wani kuma dama farak ɗaya ne ya rasu kuma lokacin wataƙila ba yanayi ne ba mai zafi ba sai ganin da nan ubangiji ya ajiye musa amma dai ala'ayi halin ajiyewan ubangiji bayan mun binne mutum ko mu je mu ƙara samunsa da da jikinsa mu mu ne to za mu samu sarai za mu samu sarai insha Allah fa ayyu mamrin in mata yahdaha kowane mutum ya mutu da ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa kan bisharatan lahu to wannan bishara ce ya la hamin bishara yace yace ina da wannan ni da wannan bishara kuwa kamar wato Allah ya ba mu wannan bishara al'ula na farko nutquhu bi shahada shi a samu lokacin da ya rasu ya fita kalmar shahada inda al-maut yayin da mutu wa fi ahadith a ciki akwai hadisai suka zo na farko shine man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhal janna duk wanda ya zama karshen maganar sa shine la ilaha illallah to zai shiga aljanna insha Allah ta'ala wala wala hadisi hadisin ya zo da sharadi sharadin shine wato ya yi shi da gaske ba wai ya yi shi ne wai ba da gaske ba wannan kalmar ta shahada la ilaha illallah kada ake son mutum ya faɗa yace alama ta husnul khatima ko kuma da abu da ke da alaka da la ilaha illallah na'am muka ce mutum ya cika da kalmar shahada wannan yana sai dai ya ce la ilaha illallah da wannan lafazi din da lafzihi wa silkihi ko ko a a duk wani ma'ana da ke nuni zuwa ga cewa kalmar shahada din eh duk wata ma'ana ba za cewa da kalmar shahada ya cika amma ai ba kalmar shahada ya faɗa ba illa da fiqil a'la ya faɗa ba kai faɗa ba yace zuwa ga shirra fiqil a'la cikin tawaga masu fadaukaka haka ya faɗa kuma kalmar shahada ce zaka duk wanda ya zo da wata kalma mai kyau ya zo zai mutu kaga yana kanta wasu ayoyi da suke nuna cikawa mai kyau yadda ila rabbika radiyatan mardiya fa dakhuli fi ibadi wa dakhuli jannati yana kanta wannan aya aya da wajen husnul khatima kuma akwai wata kalma wacce ta wuce wannan ba akwai wata kalma wacce ta wuce wannan alama ce na la ilaha illallah shi ma yana irin waɗannan abubuwa babu laifi mutum in ya faɗa shi kenan ko kuma yayin da zai rasu kaje aka je ta kira sunan ubangiji yana yaban shi yana yaban shi ko yana ce alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah da wannan alama ce na kalmar shahada ba dole sai kalma ce wacce wannan irin wannan din ba an fahimta duk wanda yayi alhaqni bis salihin wannan duka duka bis salihin yana nufin manzar gado yayi أخرجه الحاكم وغيره دوننسا بسند بإسناد حسن عن معاذ ومن طريق أخرى وتهنيكما عنه بلفظ الطريق يقظ من مؤنث يقظ من مذكر كما شيء طريقة با كتي طريق كتي هذه الطريق يا هلتا أبا إمتى ما كتي هذه الطريقة با ومن طريق من طريق أخرى أنا عنه بلفظ ما من نفس تموت باب وتلد لا تموت wa iya ta shahadu Allah illa alhai ta shaida ban basa da gaskiya sai Allah ka ganci ta shaida to da duk wata kalma take nuna ta shaida idan to yayi wa ali rasulullah kuma ta shaida cewa ni manzon Allah ne wato a shahada din da a gyara kalmar shahada shahada saboda mutum sai da ya kudurce kuma zai sanar da walinsa ya kudurce kuma ya ilamin walinsa yarji zalika ila qalbin muqinin muqinin wanda wannan karfi shahada tana komawa zuwa ga wato zuciya wadda take ta sakankance ta yarda da sharadin la ilaha illallah illa ghafara Allah lahu fa sai ubangiji ya gafarta masa yayin da ya rasu zai shiga da shi aljanna akhrajahu ibn majah wa ahmad wa ghayruhuma wa sahahu ibn hibban wa sadu hasan indi albani kitwa ni isnadin wannan hadisi isnadi na san ni a wajena ba isba sai bai kai sai yi ba kuma albani yana yi ma ibn hibban jara ne كما بينت في الصحيح كما يجي بيان تأتيها صحيحة وله شاهد من حديث أبي هريرة واتو يا شاهد حديث أبو هريرة تقدم في تلقيني يا غباتا أوجل لك أنا ومتم كلمة شهادة إن كما تم له قبي لأن يا فقرة فقرة فقرة آ صفحة قومة إلى وجه تلقيني ما من لوكو شيء كجاكو دوبا دكم سنقال حديث طلحة بن عبيد الله إحياء السنة وإخراج البدعة للشيخ عثمان بن فودي ضرب البدع في الحيض والاستحاضة والنفاس za a kamar za mu tashi bidoyi a babin haila da babin jinin biki da kuma babin jinin rashin lafiya wa amma ma a hadafa ta hun nisa'u amma kaga abin da mata suka farar a wannan fi hadal babi a wannan babin allazi huwa babul haidi wal istihabati wan nifasi wanda shine babin haila da istihaba da kuma jinin biki min al bid'i shaytaniyya na bidoyi na shaytan kamin zalika daga ciki as-sawm fi ayyamil haidi da ta kawai dinga yin azumi tana cin haila ko ita ai kunya take ji ita za a ce ba ta ibada ba wannan bid'a ce ba su ba tafiya lakin ba tafi wa huwa bid'atun muharramatun ijma'a wannan bid'a ce a ba haramtawa ijma'in malamai wa fil madkhal ya ba cin madkhal madkhal shi ne ibn al-hajj na ga kan mujalli hudu ne da shi yanzu an buga shi galibi madda na sai umar yana yawan kawo manganin daga nisa ibn al-hadi ya ce min nisa'i man yasumu fil haid daga cikin mata akwai da suke yin azumi lokacin haila wa taqdihi ba'dahu sai su rama sai su rama azumin bayan kuma haila din kuma kaza ya abin kuma yayi wani iri kuma wa fa'ilatu zalika athima shi dole ta yi wannan aikin tayi zunubi fi sawmi hafil haida azumin da ta yi azumin da ta yi lokacin haila din مصادفة الحق في القضاء بعده مصادفة هناك يأتي مصادقة لا كم يكوني لا كم لا كم لا كم لا كم لا كم شيني ولا كم شيء إنترنت لا كم كم لا كم لا كم مصادقة أكو تو لا كم لا كم أنكم ميني لك يا أقول لا كم يكوني مصادفة haka yake yace to lokacin da take ta yi zunubi lokacin da wani azumin da ta yi lokacin da take cikin haila musarifatul haqqi ta kuma dace da shari'a shi lil haqqi kenan shi ne al haqqu anan ai muwafaqatu lil haqqi ta dace da gaskiya fi qada'i ba'dahu a inda take ta rama bayan bayan haila din ramakon ta yayi amma azumin bai yi ba azumi a cikin hailan yayi amma ramakon bai yi ba amma ramakon azumin yayi shine musarifa wa min hunna daga ciki kuma man yuftiru me ce me yasa bai ce man man tafsiru ba sai man yuftiru ai ba ba ma ake magana ba me ce bisa bai ce man tuftiru ba sai ce man yuftiru nahu ne dai wannan man ne saboda bai ci ba lafzi man din man din ai yasawi fi jam' wal ifrad wa yasawi fi al mudhakkar wal muannath sai ka bi itibari lafz zaka iya cewa man man yuftiru ka ai ba ai ba man din man din zaka duba gani wannan wani lokaci ya halatta a raba in ya zama a raba tsakanin mu'annaf da kuma da kuma damirinsa ya zama akwai wani abu da ya shiga ya kalla da kace ja al-yawma fatima al-yawma ya shiga amma in ka cire al-yawma da kace ja'at ja'at fatima to to wa minhunna man yufiru fil haidi daga cikin akwai wanda take suke yin suke cin abinci su a haila suna cin abinci ba sa yin azumi walakin tujawwi'u nafsaha sai dai za ta dinga wato yi wata da kanta ba ta sa abinci isasshe fa tafturu ala tamratin wa nahya sai ta sai ta dinga cin dabino kawai ita ita ba ta son ta ci abinci ana azumi wanda haramun ne bid'a ce harama jimala ta ci abinci ta koshi sosai boyewa kan wajen yara fa to wannan zai yi wa boye wanda suke fada in ko ba shi wa dai kawai a bar shi in sun tambaya sai a gaya musu akwai lokacin da mata ba su azumi dama wa taz'umu anna fi zalika ajran tana ganin a wannan akwai lada wata cin abinci da yawa wa hada bid'atun wa hiya atima wannan bid'a ce kuma ta yi da fita da yuni hadi zalika abin da ke tsammanin cewa wani abu ma ubangiji bai ta ji ba ta lada ta ki cin abinci sosai saboda tana azumi saboda wato tana haila lokacin azumi wa halu fi haida fi ramadan ka hala fi ghairihi min shuhuri halinta a ramadan a halin hailanta kamar halinta ne a wajen ramadan a halin hailanta intaha magana sa ya kare intaha qultu sai nace as-salatu fil haida aidan sin sallah a lokacin haila bid'atun muharramatu ijma'an shi ma wannan bid'a ce ma aban haramtawa ijma'in malamai ka sauni fi kamar yin azumi a lokacin sa sun tashi min dalika to wallahi wani abu da ya baka mamaki su shehu usmanu kaga ko saboda su a lokacin su sun tsasu ne sai sun yi dole sai sun yi mulki jagorancin ya zo masu za ka yi mamakin yadda su shi usman da muhammad da saki musulmi bello da abdullahi gondi yadda suka san lambarin siyasa yadda duk kowannen su wato abin da ya sani ya ishe malaman lambarin namu baki da na najeriya nan abin da baka mamaki yadda wato kwalitin ilimin su yake duk da wato abin da muke gani a yanzu na littafai wata kila su ba samu ba amma wallahi in ka ji suna gaya maka abubuwa na kan mulki sun na da kowane nasa da littattafai da yi akan mulki mulki kawai inda ake siyasa za mu danka za mu zo mu kakkanta wasu daga cikin insha Allah za zai baka mamaki amma abin da zai baka takaici mu malaman zamanin namu gabaki da yawa to kusan a gaba suke harkar nan dan adam kai kake ma kanka wani abin kai za ka fasa kokari ka je ka san bangaren saboda ka daina bada kwatariya wajen fatawa amma kan duba ga yadda fatoyin zai ake samun tabaru wajen bada fatoyi tsakanin malamai da zarar siyasa ta zo yanzu lokaci yayi ga kowa baya bada fatawa in ka gama kuma kace fahimtan ka wa ce za ka fahimta ka aure da ba ba ka fahimtan ka daga ka sani ko baka sani ba magana cewa ala sa'alu idh lam ya'lamu fa inma shifa'u al-'i su'al to sai mi ashafa ba ni shama'il ba yau mi ashafa sai mi rauda rauda akwai dan yara da nake son mu yi ita ma in ba ta yi ba sai mu kyale ka ashifa na alqadi iyab alqadi ya kawo mana maganar wannan na ce za mu tattauna kan wannan kan abin da ina ganin kawai mu tattauna a cikin cikin safa safa mu gaba ya kawo magana na Abubakar Muhammad ibn Tahir ko fadin cewa wa ma sallaka illa rahmatul lil alamin ba ma aiko ka ba kai manzon Allah face wato rahama ga talikai baki daya sai ce kala abubakar muhammad ibn tahir abubakar muhammad dan ɗahiru shine muhammad ibn ɗahir al-ishbili ya rasu 580 bayan hijira ana mashi lakabi da al-khiddam 80 bayan hijira babban malami ne masani lugha yake cewa zayyana Allah ta'ala muhammadan a wannan aya kaga ubangiji ya kawata annabi muhammadu bizinatar rahama da kawa ta sifar rahama ya sifar shi da rahama shi ma ya ce mishi ra'ufar rahimun ne wa arsalnaka ila rahmatan lil alamin fa kana kaunuhu rahmatan sai ya zama kasancewa manzo Allah rahama wa jami'u shama'ilihi wa sifatihi rahama kuma ya zama kasancewa manzo Allah shi kansa rahama ce kasancewa manzo Allah manzo Allah kawai ya zama an same shi rahama ce ga al'umma an gane magana sada cewa ko ga manzo Allah ga shi ka gan shi to rahama ce wannan da in ba in da mazalan bai zo ba kaga da da shi kenan wasu wasu wasu wato rautar aka samu a shari'o'i da wani a samu ba to kasancewa mazalan kawai yana nan ma wanda rahama ce wa jami'u shama'ili wa sifatihi rahama kuma dukkan ɗabi'unsa da na dubbansa da sifofinsa da ubangiji ya siffanta su da shi wannan rahmatan Allah khalqi ta ma rahama ce ga bayi wa man asabahu shay'un min rahmatihi duk wanda wani kaso daga cikin rahamarsa ya taba shi ya wato goge shi wa huwa na rahmar maza Allah din kenan wa huwa naji fi daraini to shine ya tsira a cikin gida gida guda biyu baki daya wato gidan duniya da lahira min kullum makarfi daga duka wani abin ki zai shiga cikin aljanna kuma ya tsira a nan duniya wal wasilu fihi ma ila kulli mahbubin kuma shine wato wannan wannan rahama ita ce zaka isajar da shi zuwa ga dukkan wani abin da yake so ala tara anna Allah ta'ala ya kulu shin ba ka gani Allah ta'ala yana cewa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ma ayyuka ba face rahama ce rahama ce kai ga dukkan talikai baki daya aka ce daga dukkan talikai saboda duk wanda rahmar ubangiji ta taba shi ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine wanda ya tsira a gidan duniya da lahira baki daya daga dukkan wani abin ki kuma shine wanda ya zama ya sadu zuwa ga dukkan wani abin da yake so shine alwasil fihi ma a cikin ai fi darain kenan a cikin gidan da guda biyu din duniya da lahiransa ila kulli mahallu daga dukkan wani abin da ake so Allah yake so din ala tara anna Allah ta'ala ya kullu ma sallaka ila rahmatil alamin fa kan hayatuhu rahma ya zama rayuwarsa rahama ce wa mamatuhu rahma mutuwarsa ma rahama ce kaza qala sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi yace hayati khairun lakum wa mauti khairun lakum rayuwata alkhairi ne gare ku mutuwata kuma alkhairi ne gare ku ya mutuwa ba zai zama alkhairi gare ku gare mu wannan wannan hadisi ne mursal wanda kada aka samu albazar shi fitar da shi a cikin littafin sa dai shi ya fitar da shi wasu daga cikin malamai sun hasana shi wasu daga cikin malamai sun hasana shi to amma dai hadisi ne wanda yake malamai da dama sun rangana shi kuma da yawa malamai sun hasana shi ta fuskan ta fuskan wato hanyoyi da yake da shi Abdulmasih ibn Abi Rawad shine ya ya kaɗaita da cewa maza Allah ya faɗa amma sauran malamai sun rawaito shi a matsayin mursal suna rawaito shi a matsayin mursal saboda haka hadisi ne wanda kirsi yana da rauni to sai dai mu za mu ɗauki ma'anar wannan hadisin da ya zo na biyu uba shi bari mu kanta hadisin gaba ni ana wasu ce a fardar wani hafiz marmazi da ba a fardar wani imam muslim wannan hadisi na gaba shine wani imam muslim ya rawaito shi to ni wannan ni na samu ƙari a fardar wani hafiz marmazi a cikin bracket da ba a fardar wani imam muslim ban fahimci ne wajen maganar ba sai dai ina ganin kamar wannan musulmi yana maganar ruwa ta ƙarshe وكما قال عليه الصلاه والسلام كما ما زال سنه يا كما فدا cewa idan arada Allah rahmatan bi umma idan ubangiji ya so rahama ga al'ummarsa qabada nabiyya ha qablaha sai ya karba rayuwar annabin wannan al'umma din kabadinta faja'alahu laha sai maza sai a sanya wannan annabi da ya rasu kafin al'ummarsa ya zama farda ya zama wato marigayi da alkhairi salafan kuma kamar wato shi ma dai marigayi wanda ya riga su zuwa ga gidan gaskiya na alkhairi abinda wannan hadisi suke nufi idan aka ce al'umma annabi shi zai rayu bayan al'ummarsa me yake nufi kenan an halakar da su kun fahimta kaga sun yi nufi an halakar da su kenan to kaga wanda aka halaka kayan zama sharri kenan to shi kaga tafiyansa tafiyansa alama ya cewa ubangiji ya ya tabbatar cewa akwai alkhairi zai cigaba da wanzuwa a cikin su ko ba za su zo da abin da zai gada musu da zai gada musu da wato halaka ba amma shi kuma a kankin kanmu kasancewa in za mu yi rigigimu muna neman wani ya mana hukunci ba mu samu manzo Allah ba kasancewa mu ma muna son mu samu shartaka na sahabataka da shi kaga mu ko shari ne a wannan babu ta wannan bangaren a wajen mu da kuma kewarsa da muke yi sai ka kaga wanda zai zama kamar shari a wajenmu wani ne to sai haka wannan shine ma'anar amma muka ga ababun mu ababun mu zan barka manzo Allah mu samu sahabantaka su ba wannan haka mu sharri ne a wajenmu dan ba zai zama alkhairi ba sai haka alheri da ake magana ta wani bangare ne daban isnadin hadisin kuma ga wannan isnadi ne wanda yake bai kai ba wa shi hayati khairul lakum wa mauti khairul lakum sai dan zamu dauki shi bashi ma'anar wannan hadisi idza arada Allahu rahmatan bi umma qabada nabiyha qablaha to ina ganin saboda yanayin lokaci karfi taran ta kusa saboda samu samu ma da na zaɗa ya haƙuri sai mu sai mu tashi a wajen kala samra kandi insha Allah ta'ala kuma rahul bukala shi ma mu bashi shawai muhammadiya mu basu saboda mu je mu mu samu janaza sai wani mutum ya zaga shi a yawan zama yawan zama nan musamman in sahu bai kai ba eh in sahu ga yanzu ya zan fito jira ne eh zan fito eh wani lokaci za ga yawo ta shi kaza ne shi ko eh to Allah ta'ala ya ji kashi rahama Allah ya rahamshe shi Allah ya ji kashi rahama Allah ta'ala ya ji kawar Allah Allah ya ji kawar da suka riga mu gidan gaskiya Allah ya ji kawar da suka riga mu gidan gaskiya Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kashi rahama duk wasu wanda suka riga mu a wannan lokuta Allah ta'ala ya ji kasar rahama Allah kyauta mu in ta zo Allah ta'ala ya maye masa ya maye masa wato abin da yafi iyalansa alkhairi su ma iyalansa Allah ya ba su hakurin rashi Allah ya ba su hakurin rashi ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا ارزق قلوبنا بعد الذي حبلنا منك انك انت الحق سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على الحمد لله رب العالمين